أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yi muna sha uku ga watan ramadan wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul hujurat sura ta 49 mai ayoyi goma sha takwas karatunmu da ya gabata mun tsaya cikin aya ta goma sha uku faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa lalle ne mu mun halice ku daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban kuma mun sanya ku kun zamo jama'a ne yankuna wa qaba'ila lita'arafu da kabilu domin ku dora sanin junanku inna akramakum indallahi lalle mahi karamcin ku a wajen Allah attaqakum shine mahi tsoron Allah ku inna Allah alimun khabir lalle Allah masani ne mai ba da labari wannan aya mai girma cikinta akwai karatuttuka masu yawa domin kamar da ya gabata jiya mun fara karatu cikinta Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mamu da cewa asalin mutane guda ne kina ayan nan ta nuna babu bambanci kuma ayar tana cikin ayoyin da suka nuna girman addinin musulunci lalle addini ne wanda ya zo daga wajen Allah ba ƙirƙiran wani ɗan adam ba ne domin kam inda ƙirƙiran wani ɗan adam ne da ba zai tsallake ƙabila shi ba amma da yake addini ne wanda ya zo daga wajen Allah to ba a tsaya kallon ƙabila kaza ba ko ƙabila kaza ba a tsaya kallon ɓangaranci ba ko ɓanga ko kuma kallon wato launi na fata ko kuma kallon ƙasa ko gari ko yare kawai abinda Allah ta'ala ya nuna cikin ayan nan mutane gaba ɗaya 'yan asali ɗaya ne asalinsu dangantakarsu guda ɗaya ce babu wani mai girma wajen Allah ko mai karamci ko mai daraja sai wanda ya yi wani tsoron Allah shi sa hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a wato bayan aikin hajjin shi a cikin kwanakan ayyamut tashrik daga ciki ya karanta mu ya karanta mu mutane wannan ayi yace Allah baya kallon dangantakar ku Allah baya kallon wato iya abinda kuka tanada na duniya Allah baya kallon gangar jikin ku abinda Allah yake kallo zukatan ku dan haka wanda yahi matsayi da karamci da falala wajen Allah shine wanda yahi tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa mutane gaba ɗayan su kishi biyu ne wajen Allah mai barrun taƙiyun wato mai tsoron Allah wanda yake mai biyayya ga Allah to wannan yana da matsayi wajen Allah yana da daraja sai na biyu shine wato fajirun shaqiyun fajirin mutum lalataccen mutum wanda kwata-kwata babu da'a ga Allah tattare da shi to shi wannan ba kowa bane wajen Allah babu ruwan Allah da cikin jama'ar da ya huto ko cikin gidan da ya huto ko cikin wato halin da yake na rayuwa duka wannan a wajen Allah banza ne domin saboda Allah ta'ala shi ya halicci kowa da haka shi Allah ta'ala babu wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha Allah ta'ala ya ce ƴaƴanku ko dukiyanku ba shi bane abin da ke ba ku kusanci a wajenmu Allah ya ce e, mun halice ku ne daga namiji da mace kenan gaba ɗayan ku tushen ku guda ɗaya ne kenan ayat ta kumshi cewa babu damar wani ya yi ma wani alfahari ko takama da dangantakar shi shi yasa hatta wato wannan ka'idai hatta wajen neman aure musulunci sai da ya zo ya kashe aƙida ta jahiliya wadda ya tarda aƙida ta jahiliya shine lokacin su wannan kabila tana takama da ita ce babbar kabila ko cikin larabawan ma ita ga kabilai ba wanda zai aure bai wanda zai aure yan kabilan ta sai wane da wane ko sai wanda yake da matsayi kaza da matsayi kaza wanda kabilan shi bata kai ita karamar kabila ce to in yazo neman aure ma cikin wata kabila dariya ake mishi ai ta mai izgili ana kallon ku wani irin wawa wanda bai san rayuwa ba kai yanzu kana cikin kabila kaza zaka zo ka ce kana neman aure cikin kabila kaza ba ka san ko su wane ne ba su to sai zamanin musulunci ya share wannan a wannan wato al'alfahari shi yasa malaman tafsiri suka ambata cewa wannan ayi yana daga cikin dalilin saukanta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yazo a a yazo aikin haji ya sa Bilal ya hau saman Ka'aba yi kiran sallah Bilal ya hau ya tartsa kiran sallah sai da yawa daga cikin waɗanda suke da wannan ciwo na ƙabilanci da kishin wato dangantaka suka ji kamar zuciyarsu ta ɗaɗi wani ya ce na gode ma Allah da ya sani dai babana ya mutu bai ga wannan bakar rana ba wani cikinsu shi kuma ya ce kai wannan lamari dai inda akwai alheri to Allah sai ya canza shi ya za a yi a ce wannan bakin za a ɗora saman ɗakin Allah wani cikinsu ya ce kai cikin kafirai kenan yace shi yanzu Muhammadu ya rasa wanda za ya dorawa saman ɗakin Allah sai wannan bakin mai kama da hankaka zai dora shi ya ce shi zai haudawa saman ɗakin Allah wannan wani irin lamari to duka maganganu an yi ta maganganu daban-daban wanda wannan maganganun labarin wasu daga cikinsu sun zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sabkar da wannan aya don a tuna ma kowa Allah ta'ala ya ce ya ku mutane kaga sai bai ce ba ya ku masu imani saboda zancen ya shahi kowa ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mu muka halice ku min zakarin wa unsa daga namiji da mace daga annabi adam da hawa kenan gaba ɗayan ku tushe guda ne asali guda waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila Allah ta'ala ya ce kuma mun sanya ku kun zamo jama'a masu yankuna daban-daban shine shu'ub wa ƙaba'ila da ƙabilu daban-daban ba don ku ɗora ma juna alfahari da ƙabilunku ba a alita arafu saboda ku ɗora bambance juna kuna gano in an gawa ne an gane shi ɗan ƙabila kaza ne shi kenan kun iya sanin junanku sannan wannan lita'arafu kin wato akwai ma'ana na biyu wanda yake ɗauka don ku ɗora fahimtar juna kuna ƙoƙarin sanin juna kuna cuɗanya da juna wannan ɗan ƙabila kaza ne amma yana mu'amala da ɗan ƙabila kaza kenan ba dan alfahari ba shesa yana cikin wanda yake da wato zuciya matatta irin ta jahiliya wanda yake alfahari da ƙabila har ma ka garan shi yana bacewa yana kokarin tada bala'i wai an tabo ƙabilan shi shi an tabo ƙabilan shi zahi yake to shesa kaga Salman al-Farisi shi kwata-kwata a rayuwar shi ma da ya ji ana alfahari da dangantaka shi sai ya ce abil islamu la abali siwahu izaftakharu bi qaisin aw tamimi yace ni ni babana wanda zan dangana kaina zuwa gare shi shine al-islam musulunci yace ba ni da wani uba wanda zan yi kuri da shi sama ga musulunci yace lokacin da naji mutane suna kuri da tamimu ko da kaisu su bani tamimu ne ko banu kaisu ne yace ni kuma sai in ce ni dan musulunci ne don haka wato wannan shine cikakkiyar dangantaka Allah ta'ala ya ce wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila shu'ub wannan jam'i ne na sha'ab sha'ab ɗaya ne daga cikin matakaiya na al'umma a wajen larabawa saboda suna da matakai guda shidda akwai sha'ab wanda shine mataki babba babban al'umma kenan akwai kuma na ƙasa gare ta shine alƙabilatu ƙabila don ƙabilu da yawa ne suke haɗuwa in sun haɗu sai su yi sha'ab guda to shi kuma ƙabila akwai na ƙasa ga ƙabila wanda shine ake ce ma imara imarat da yawa ne a ma'ir in suka haɗu sai su haifar da ƙabila guda akwai kuma ƙasa ga imara a wajen larabawa ƙasa ga imara su ne waɗanda suke ce ma wato butun butun jam'i na baɓan a ce haza min baɓani kaza ko min butuni fulaniya to su kuma batan akwai ƙasa gare su ƙasa gare su su ne suke ce ma afkhaz afkhaz jam'i na fakhiz kina ka ce wanga yana cikin fakhiz na kaza kamar a ce yana cikin yanki na jama'ar kaza to akwai kuma ƙasa ga afkhaz ƙasa ga afkhaz su ne fasail jam'i na fasila kina wannan su ne matakaiya guda shidda wanda fasil wato fasil ko fasul ka ce fasili kaza ne ana min fasuli kaza ko fasuli kaza to fasul wato da afghaz da a'mar da qaba'il da shu'ub gaba ɗaya waɗannan wato matakaiya ne na al'umma a wajen larabawa amma sai dai alkur'ani ya faɗi uku bai waɗa uku ba ciki alkur'ani ya faɗi shu'ub ya faɗi qaba'il ya faɗi wato fusul ko fasa'il amma sauran guda uku bai faɗe su ba bai faɗi afkhaz ba amma afkhaz zancen su ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka Allah ta'ala a nan ya ce waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila kaga faɗi biyu a cikin suratul ma'arij Allah ta'ala ce wa fasilati hillati tu'wihim kaga can ya faɗi fasila to Allah ta'ala ya ce lita'arafu domin ku san juna inna akramakum indallahi atqakum lalle mahi karamcin ku a wajen Allah shine wanda yake ku jin tsoron Allah yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan mutum ya zo neman aure a wajen ku idan dai kun yarda da addinin shi kun yarda da ɗabi'un shi kai ku ba shi aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya babban ma'auni a wajen neman aure shine tsoron Allah mutum da addinin shi in dai an yarda da yana da addini yana tsoron Allah to a bashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ba ku aikata haka ba to fitina za ta faruwa bisa ban kasa da banna mai girma mai yawa kenan idan da ya zama na in mutum ya zo ba a ba shi aure don addini shi sai dai a ba shi aure don wasu manuhohi can na daban to wannan kam in dai ba ku yi haka ba fitintunu za su faruwa da banna mai tarin yawa a fasadun arib manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tun kahul mar'atu li arba'in ita ma mace al'adance ana neman aurenta ne saboda ababe guda hudu limaliha ko dai saboda dukiyanta don shi wani mutum dangantaka shi dukiya inda ya ji akwai dukiya to can yake zura waya ko da zai sha wuka shi shi ko da zai ci duka akan dukiya to ba matsala domin shi duka kan dukiya na gana ai duka ne da magaji ne ita dukiya da duka da haka ana iya cin duka tsakanin da haka shi kan dukiya in ji an ce nan akwai dukiya to zai ta kokarin zura kai ya ta da barbaru ta ya nemo aure saboda ya kulla dangantaka da ku dukiya ba da matai ba ita dukiya ce yake hari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda dama shi neman auren shi yana neman aure ne saboda kudi limaliha na biyu li hasabiha akwai wanda yana neman aure saboda dangantakarta in dai aka ce mashi ɗaya kumandowa na ce to shi kenan shi yake an gama an gama birge shi a ce shi yake auren ɗiyar ne ko ɗiyar sarki ne ko ɗiyar ministir ne shi dai kawai dangantaka a ce wani abin alfahari ne ya auri ɗiyar wani mashahurin mutum ko sananne to shi wani haka yake a rayuwar shi da ya samu wannan to ƙarshen abin da yake nema kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tunkahu almar'atu limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha go yace akwai kuma wanda saboda kyanta ne in dai shi yaga kyau kawai huska ta yake kallito shikenan ko da ma kyan na cewa cewa ne irin na yan birni asa yan birni mai ne suke shafa ba haka Allah halice su ba to ko da irin wannan ne shi ba abin da ya shafe shi in dai ta iya labuto mai ga kuma tu to yanzu ta gama da shi shi mai shi hazzuba suke don haka neman auren shi shi kullum wanda yake son ya aura kawai wadda take da hasken kumatu li jamaliha to sai manzo Allah sallallahu yace kuma akwai waɗanda su kuma lidiniha saboda addinin ta ne shi aka ce mace tana da addini to koda a ce masaka ce yana kwaɗayin ya aure ta aka ce mace tana da addini to ya samu natsuwa ta ya aure ta kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wato fadu farbe za ta di ya zaba maka cewa to kai kokarin rabauta da ma'abuciya addini da kuma cewa ka rabauta da ma'abuciya addini ba ana nihin ba kai in za ka yi aure karka kalli komi sai addini kaɗai idan aka samu mata guda biyu wagga tana da addini amma ba ta da kyau na huska wagga kuma tana da addini kuma tana da kyau na huska wajen wace zaka ta kaga kowa ba da amsa da dariya ko ba ma sai an yi magana ba kenan to ka gani kenan babu bukatar ma bata lokaci go to amma in aka ce wannan ita tana da addini amma ba ta da kyau ita kuma waga kasur goma iska ce amma kuma Allah ya mata fuska mai kyau to wace zaka nuha ka san akwai wanda yake cewa shi mai kyau yake so komai ya ci ko kashe shi za ta yi aura ba matsala akwai wanda suke faɗin haka nan ko to don manzo Allah ya zana ku ya ce dama akwai wanda shi yana neman aure ne kawai saboda kyawun mace amma manzo Allah sai ya ba da shawara da zabi cewa in su samu ne ka hihita addini sama ga duk waɗannan ababa kaga ba dole bane ko yau in wani musulmi ya ce shi bai san mai addini kawai shi mai kyawun huska yake so ko karuwa ce ko fasika ce ba zai ce mai haramun ne sai a ce mai je kawara illa iyaka in dai karuwa ce za a mai nasiha a ce an ce azani la yankihu illa zaniyatan in dai kai ba karuwi bane to me yasa za ka aure karuwa to amma idan ka ji ka gani shi kannan sai ka je ka kwaso ko ma wani irin ɗabi'u gare ta amma dai ana gama ɗaurin aure babbar shawarar da za a baka ka zaɓi inuwar da in ka jiyo bala'i za ka zo ka yi ladama don wannan kati ne sai ka yi ladama wannan auren naka jirar da wato mugun abu ya kai mugun abu rugumuci ya kai rugumuci to tun ma daga ɗaurin auren ka ya kamata ka yi tunanin runwa ko inuwa ko kalkashin iccen da ya kamata in ka jiyo ba daɗi ka zo ka yi tagumi domin tabbas din da baka karbi shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to zaka dandana kudakatun a duniya dan haka kenan a wajen neman aure ko namiji ko mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya addini da tsoron Allah shine ma'auni inna akramakum indallahi atqakum a wajen Allah Allah babu ruwan shi da duk abin da kake da ko kuma kai wane ne a abin da kawai yake kallo shine tsoron Allahnka inna Allaha alimun khabir lalle Allah masani ne kuma Allah mai ba da labari ne na'am qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم قالت الأعراب آمنا قويا واسكا من إيماني قل لم تؤمنوا كتشي مسبكوا إيماني با ولكن قولوا أسلمنا سيدي كتشي من مسلمتا walan ma da khulul imanu fi qulubikum amma imani bai shiga a cikin zukatanku ba wa in tuti'u Allah wa rasulahu kuma idan kuka yi da'a ga Allah da manzon shi la yalitikum min a'malikum shay'a ba ya tawaye maku komi daga cikin ayyukanku inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ta'ala yace qalatil a'rabu amanna mazauna ƙauye suka ce mun yi imani wannan wato ƙauyawa daga cikin larabawan da suka musulunta sun da suka zo suka ce amanna sai Allah ta'ala ya ma'annabi umarni ya karyata su ya ce ƙul lam tu'minu ka ce ba ku imani ba walakin ƙulu aslamna sai dai ku ce dai mun musulunta to wannan kaga ayan nan tana lizumta cewa akwai bambanci tsakanin musulunci da imani haka ne take cilasta dole akwai bambanci tsakaninsu to me bambanci tsakaninsu shi al-islam as-sahih da al-iman as-sahih abu guda ne imani ingantacce da musulunci ingantacce abu guda ne don ko wajen ta'arifin su za a ce imani ingantacce shine al-istislamu lillahi bil istislamu al-qalbi lillahi bil i'tiqad shine ka miƙa zuciyanka ga Allah da kudirinka a ƙudurce akwai Allah cikinta kuma ta yarda ɗari basa ɗari haka ma da halishanka ka faɗi haka ma da gabanka ka tabbatar wannan shine fasarar imani na gaskiya kuma shine fasarar musulunci na gaskiya kenan anan da Allah ta'ala ya ce kullam tu'minu kenan ya nuna dole kuma akwai bambanci tsakaninsu shi sa wasu malamai suka ce to in ana zancen imani da musulunci asali fasararsu za a iya cewa abu guda ne wajen fasararsu amma a yare na larabci akwai bambanci shi sama wasu malamai suka ji akan cewa wato imanin da aka kore masu shine imani na gaskiya kuduri da zuciya da faɗi da halshe da aiki da gabbai amma musuluncin da aka tabbatar masu shine na zahiri wanda shine na logan larabci al-islam a larabci shine al-istislam miƙa wuya kawai miƙa wuya a zahiri in kan miƙa wuya da halshen ka kace ka yarda da gaban ka kana aiki to kai musulmi wannan zuciyanka kuma ba za a yi aiki da ita ba Allah ta'ala shine yake hukunci akan abin da ke cikin zuciya to shi yasa nan da aka ce masu lam tu'minu kenan an kore masu tabbatuwar imani amma an tabbatar masu da musulunci na yare na lugha alqur'ani yayi amfani da kalmar wato al-islam da al-iman da ma'ana guda Allah ta'ala ya ce fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin kamin wannan aya Allah ta'ala ya ambaci imani wace aya ce kamin wannan atarakna fiha ayata a kahinta ba bayan ta ba Allah ta'ala ya ce qala fama khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin sai ce fa akhrajna man kana fiha to ita ce nake lalabe wa fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin amma wajadna fiha ghayra baitin to ana an ce min al mu'minin can kuma an ce min al muslimin kuma duka abu guda ne yake ne duka guda ne fa akhrajna man kana fiha min almu'minin suwa ne lutu ne da iyalin shi ko amma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin baitun wane ne lutu da iyalan shi yanzu duka su ne da yanan wurin aka kira su mu'mini na musulmi ne ko don haka anan Allah ta'ala da yace kullam tu'minu walakin qulu aslamna malamai sun suna da huska guda biyu huska na farko shine lam tu'minu walakin qulu aslamna kenan ana nihin wannan musuluncin na yare kamar yadda na faɗi huska na biyu suka ce kullam tu'minu ka ce ba ku yi imani ba cikakken imani walakin qulu aslamna sai dai ku dai ku ce kun musulunta kenan sai suka nihin nan imanin da aka kore ba gaba ɗaya bane a cikar shi ne aka kore kenan ba lam tu'minu wato imanan kamilan ba ku yi ba imani cikakke walakin qulu aslamna hadisi jibril shi ma ya nuna bambanci tsakanin al-islam da al-iman lokacin da mala'ika jibril ya ce akhbirni anil islam manzo Allah ya ba ya gayi rukunnan musulunci yace akhbirni anil iman ya faɗi rukunnan imani yace sune iman Allah ta'ala ya ce qalatil a'rabu amanna to wannan mutanen ƙauyen malaman tafsiri sun ce wasu kabila ne suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina suka bayyana musuluncinsu amma sun kwaso zuri'ansu gaba daya su da yawa da suka zo sai zamana wato sun bata hanyoyin Madina saboda tarin yawansu kuma saboda nauyin da suka zo da shi sun suka matsa da cewa a dora ba su cikin dukiyar sadaka har kai suna cewa ya ma'aikin Allah ka ba mu cikin dukiyar nan ta sadaka ta zakka kana ganin mun zo da iyali da yawa kuma ka ga mu ai mun musulunta ba tare da mun yakace ka ba amma su kabila kaza da kabila kaza ai sai da suka yakace ka sannan suka musulunta to ka ga mu mun musulunta dan haka ka ba mu dukiya to sai Allah ta'ala ya sabkar da wannan ayi kenan ta cewa da suke su sun yi imani ko Allah ya ce qalatil arabu amanna qul lam tu'min wasu malaman tafsiri sun ce mutanen ƙauyen nan su ne wanda Allah ya faɗi a cikin suratul fatih wanda suka ce sun yi imani sai da aka zo jihadi aka kira su suka kiya sai Allah ya tona masu asiri ashe abin bai kai zuciya ba sai Allah ta'ala ya saukar da wannan a kansu kenan su ne wannan kabilun da muka ambata wajen tafsirin suratul fatah sai juhaina da muzaina da ghifar da aslama da sauransu qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu Allah yace ba ku yi ba imani walakin qulu aslamna walamma ya dakhulil imanu fi qulubikum wato imani bai shiga ba cikin zukatanku to sai wasu malamai suka ce tunda imani bai shiga cikin zukatansu ba kenan munafukai ne waɗannan sai suka ce wannan wannan abin nan ƙauya wannan munafukai ne su ne ƙauya wanda alƙur'ani ya faɗi cewa min man haulakum min al-arabi munafiqun to duka dai malaman tafsiri sun yarda nan wurin mutanen ƙauyen da ake magana wasu ƙabilu ne na daban ba gaba ɗaya ba mutanen ƙauyuka ne ake magana shi sama a cikin suratu tauba Allah ta'ala ya hudu da abin ƙarara ya ce wa minal a'arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman cikin mutanen ƙauye akwai wanda shi abin da yake badawa na zakka kawai ya ɗauka tara ce aka ɗora mashi wa ya tarabbasu bikum dawa'ir kuma yana yana jiran wata masifa ta faɗa muku musuluncin ya kare mu daina badawa ana ganin shi yanzu an dora mamu kawai yanzu sai mun dora bada kaza kenan ya rike abin da yake bayarwa na dukiya wannan wani tara ne kawai da wani nauyi wanda ba da muka iya sai Allah ta'ala ya ce alaihim da'iratus saw to sai ya ce kuma wa minal a'rabi man yu'minu billahi daga cikin mutanen ƙauye akwai wanda suke yin imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah yana rikon abin da yake bayarwa na zakka a matsayin kusanci a wajen Allah qurbatin indallahi wa salawatir rasul sai Allah ta'ala ya ce ala inna ha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati kenan da haka wannan wasu ne daga cikin su ake magana ba gaba ɗaya ba Allah ta'ala ya ce wa in tuti'ullaha wa rasulahu idan kuka yi ma Allah da'a da manzo la yalitikum min a'malikum shay'a to Allah baya tauye maku komi daga cikin ayyukanku zai ba ku sakamakon aikin ku cikakke inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai na'am
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون الله تعالى يتي ودن دا كدai ke masu imani alladhina amanu billahi wa rasulihi sune wanda suka yi imani da Allah da manzon shi thumma lam yartabu sannan ba su yi kwankwanto ba wajahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawunan su fi sabilillahi a cikin hanyar Allah ulaika humus sadiqun waɗannan sune masu gaskiya Allah ta'ala sai ya faɗi sufan masu imani kuma ciki akwai jihadi to su kuma araba ba su san jihadi ko har Allah ta'ala ya ce ai kawai wanda ke masu imani na gaskiya su ne wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon shi thumma lam yartabu sannan a zukatansu babu kwankwanto ɗari bisa ɗari sun yi imani sun yarda yana wannan yana nuna duk wanda ya yi imani da Allah da manzon shi kuma aka samu kwankwanto to ya lalata imanin shi shi imani babu kwankwanto cikin shi da mutum ya yi shakku to shi kenan ya tafi da imani shi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim Allah ta'ala yace kuma suka yi jihadi yana aka kira su jihadi suna karbawa da dukiyansu da kawunansu suna yin jihadi a cikin hanyar Allah ula'ika humus sadiqun Allah ta'ala ce waɗannan su ne masu gaskiya idan suka ce su sun yi imani to sun yi gaskiya su masu gaskiya ne na'am قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون Allah ta'ala ya ce, Ƙul a tu'allimuna Allah bidinikum ka ce shin za ku sanar da Allah ne addininku, wallahu ya alamu mafi samawati wa mafi al'ard, Allah yana sanar da abin da ke cikin samai da abin da yake cikin ƙasai, wallahu bi kulli shay'in alim, Allah masani ne ga dukkan komi. Ya mun nuna alaika an aslamu suna goranta maka cewa sun musulunta, ƙulla ta munnu alayya islamakum ka ce kar ku ɗora yi mana gorin musuluncinku balillahu ya munnu alaikum bari dai Allah ne zai yi muku gori an hadakum lil imani domin shi ya shiryar da ku ga imani in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardi lalle Allah yana sane da gaibin sammai da kasai wallahu basirun bima ta'malun Allah mai lura ne game da abin da kuke aikatawa Allah ta'ala yake wato mai da martani kuma yake turda Allah wadai ga waɗannan wato mutane na ƙauye waɗanda suka zo suna nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ai su sun musulunta ba tare da sun yakace shi ba don haka su sun cancanci a basu wani kaso na dukiya Allah ta'ala ya ce qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wasu malamai sun ambata cewa lokacin da Allah ya saukar da waccan aya qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna sai wannan kauyawan suka zaburo aka karanta masu ayoyin sai suka yi ta kulmaran tsuwa su billahi allazi la ilaha illa huwa imanin nan ya kai azkatan su su har a zuciyarsu sai kai ta rantsuwa sai Allah ya saukar da wannan aya yace qul ka ce masu atu'allimuna Allah bidinikum shin kuna son ku sanar da Allah addinin ku Allah za ku gaya mai yanda addinin ku yake to ba ku san Allah ba Allahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard shi wa Allah ya san abin da ke cikin mai kaf ba abin da yake boye mai abin da ke ƙasa kaf ya sani to wanda yake da wannan masaniya shine zaka dora bashi labarin abin da ke cikin zuciyanka kaga ayan nan ta nuna kenan wato bai dacewa ga mutum ya dora wato tsarkake kan shi yana bayyana cewa shi mai tsoron Allah ne ko shi mai imani ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratun najmi ya ce huwa a alamu bikum Allah ya hi kowa sanin halinku iz an sha'akun min al'arb a yayin da ya ƙarƙari halittar ku daga ƙasa kenan macirinku wa iz antum ajinnatun da kuma lokacin da kuke yan jirajirai fi butuni ummahatikum a cikin cikkunan iyayenku fala tuzakku anfusakum saboda haka kar ku ƙara tsarkake kawunanku huwa a'lamu biman ittaqa shi yahi kowa sanin wane ne wanda ke kiyaye dokokin shi wane ne mai tsoron Allah Allah ta'ala yace wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komi yamunnuna alayka an aslamu suna goranta maka cewa sun musulunta suna yi maka gorin sun musulunta kul to ka ce masu latamunnu alayya islamaku ku daina yi mana gorin musuluncinku kun musulunta ba tare da an yakace ku ba ko ba tare da kun yi yaƙi ba wannan ku daina wannan gorin balillahu ya munnu alaikum Allah ne ya kamata yi maku gori an hadakum lil iman domin shine ya shiryar da ku ga imani in kuntum sadiqina idan kun kasance masu gaskiya a cikin abin da kuke faɗi sai Allah ta'ala ya tabbatar da wato ilimin shi da kuma yalwa ilimin shi cewa inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard lalle Allah yana sane da abin da ya buye cikin samai da ƙasa kenan gaibi na cikin sama da gaibi na cikin ƙasa duka Allah ta'ala yana sane da shi to kaga Allah ta'ala yana tabbatar da yalwa ilimin shi ne yace shi ya san gaibin da ke cikin sama da ƙasa don haka samu wani musulmi ya ce annabi ma ya san gaibin da ke cikin sama da ƙasa kaga ya ɓargazo babban aiki domin saboda ya jeranta Allah tare da manzo ayoyin alkur'ani masu yawa ne wanda suka tabbatar da cewa Allah shi kaɗai ne ya san gaibi ba babu wani manzo wanda ya san gaibi sai dai Allah yana sanar da manzanni wani bangare na gaibi Allah yana sanar da su amma a sake a ce manzo ya san gaibi ko annabi ya san gaibi to wannan sai wato waɗanda suke masu ƙetare iyaka su kaɗai suke cewa hakan amma Allah ta'ala ya tabbatar da ayoyi ƙarara har umarni yamma annabi cikin alkur'ani ya ce ya faɗi ya ce bai san gaibi kuma wanzu Allah ya faɗi ko amma sai wani ya ce kai ya san shi kawai ɗale su قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير kaga duka wannan alamomi ne ko na cewa manzon Allah an mai umarni ya nuna bai san gaibi ba Allah ta'ala a ƙarshe ya ce mashi ya huto kiri-kiri ya gai yamma amma Allah san sallama umarni ya ce wato ba ni nake da taskokin arzikin sama da ƙasa ba wala a'lamu al-ghaiba ko kuma ban san gaibi ba wala aqulu inni malak kuma ni ba zan ce ni mala'ika bane kamar yadda kuke ganin bai kamata ba a turo mutum mala'ika ya kamata a turo to manzo Allah sallallahu duka ya gai yace ni ban san gaibi ba kuma ni mutum ne ba mala'ika bane ba don haka abinda aka mana wahayi ni ma shi nake biya saboda haka Allah ta'ala ya rihe wannan sura suratul hujurat da tabbatar da yalwan ilimin shi inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard lalle Allah yana sanin gaibin sammai da kasai kina Allah ya kawo wato labarin da fi'ili mudari'i shi kuma fi'ili mudari'i ya dullu ala tajaddud yana nuna wato sabantuwa kenan ba wani abu bane wanda ya faru ya kare a'a Allah yana sani yana sane da gaibin sammai da kasai ya san shi kuma yana sane da shi a kowane lokaci a kowace kyautawa wallahu basirun bima ta'malun Allah mai lura ne da abin da kuke aikatawa yana gani kenan cewa Allah yana ganin abin da kuke aikatawa ciki ya kumshi cewa Allah ta'ala zai yi muku sakayya da ayyukan da kuka aikata wanda ya aikata alheri Allah ya saka masa da alheri wanda ya aikata sharri ya samu mummunan sakamako na sharri mun zo ƙarshen suratul hujurat za mu tsaya a kanta insha Allah ta'ala karatu na gaba sai mu tashi a farkon suratul qaf abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ba mu lada kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu su ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين واجعلها آمنة مطمئنة سخاءة رخاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم يا جابر كل كثير ويا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير تيسير العسير عليك يسير وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين